غيره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله لا لا ما مري يا ربنا
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawowa da mu wannan wata na azumin ramadana da kuma ba mu lafiya da dama kamar yadda muke samu gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci mai ɗimbin tarihi mai albarka alhamdulillah shi watan azumi ganima ne ga dukkan musulmi wata ne wanda Allah ke karɓan tuban bayi yake gafarta musu rahama ke suke sauka a ciki. Mazalla sallallahu alaihi yana cewa mun kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddam min zambihi duk wanda ya tsaya a cikin watan ramadana ban gaskiya da Allah da kwadayin lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabata daga zunubinsa hadisi yana cewa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma watan azumi zuwa wani watan azumi kafara ne a tsakanin su ma'ana wannan wata wata ne wanda Allah zai kankare mana zunuban da muka yi tun daga bara har zuwa bana sadaka wata ne na ganimin musulmi wata ne wanda ake raya shi da ayyukan ibada a karatun alkur'ani zikirori istighfari neman kwaɗayin wani abokin Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna kira ga dukkan musulmi a fuskanci Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan watan da ibadodi babban riban duniya ga musulmi ya gama lafiya ka roki gamawa lafiya a roki cikawa da imani a roki ɗimbin ladan da ake samu a wannan wata sannan mai ta'addu'o'i yadda duniya ta zamo yanzu musulunci a ko'ina sunayensu a wajen kafirai 'yan ta'adda da sauransu da abubuwan da yake faruwa a wasu ƙasashe mu ma a ƙasashenmu abubuwan na faruwa na kashe-kashe wanda babu gaira babu dalili to ba mai maganin su sai Allah mu fage wajen Allah mu ta addu'a mu ta roƙo Allah ya kawo mana sauki waɗannan abubuwa da suke faruwa muna jawo hankalin sauran masu tafsirai a ji tsoron Allah a faɗa mutane abinda Allah ya ce a bar kawo ra'ayoyi a ciki abubuwan abinda Allah ya faɗa ka faɗa ba a kawo wani abu ko don ka ba da gwaninta ko kai wani abu wanda kake ganin ta zama mai yi a ciki ba saboda na jawo duniya yanzu musulunci ana son haɗa kai a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kowa ya tafi da irin fahimtar da Allah ya bashi amma kowa ya sani kowane irin abu kake kowane irin fahimta kake da shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine musulunci mu tsaya a nan wanda duk ya yana da wata fahimta ya je ya ci gaba da rike fahimtarsa kuma ja hankalin mutane ga dukkan abin da yake faruwa a duniya ko ko a ƙasar mu malaman shi fadakar da mutane a wannan watanni da wannan kwanuka an samu waɗansu maganganu masu zafi wanda waɗansu ke danganawa da musulunci ko da riga da muna tabbatar da mutane duk mutumin da ya aibata manzon Allah ko ya tauye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma da riga ba musulunci ma bata karbe shi ba baya cikin musulunci gaba ɗaya kowa ya sani a littafin fiqh wanda duk ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ce ya tuba ba a saurara masa kashe shi ake yi kuma an ga duba a cikin mai shima ya ce wanda duk ya tawaye haƙƙin manzon Allah ko da sifanta shi da wani abu na nakasa ko ka ce baki ne ko ka ce menene hukunci ya sauka a kanka balle wani mutum ya bude baki da sunan wani abu na fahimta na addini kuma ko a tsarika ko a menene ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ka wani magana wanda ya zama tawaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna shaidar wa Allah da mutane cewa mu dai yan dariƙa ba musamman nan ba kuma ba musulmi ba ne ma in an ɗauki kowane irin mataki a kansa ya yi daidai na ji daɗi wasu gwamnatoci sun fara ɗaukan wannan arzikin za su kai majalisa a hukunta kowaye ba kowane ne ya aibata manzon Allah kowaye ya aibata shugaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna goyon bayan kowane irin mataki aka ɗauka a kansa a ɗauka a gudanar da shi don kar wani ya ga abin wasa ne ya ci gaba da yi mun samu kanmu a wannan ƙasa musulunci ta zama babu doka a kan da kowa ma ya ga ya wani abin da ya ga dama wannan ya zaki waliyi wannan ya zaki sabbai wannan ya zaki yin kawo magargaru musulunci bai daukan wannan sau da musamman ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna shaidar wa mutane cewa mu yan dalika ba mu san wannan ba duk wanda ya aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musuluncin ne ma bata karbe shi balle dalika Allah ya samu dace Allah ya samu yi mu ga farkon sa lafiya mu ga karshen sa lafiya da mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تحضرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراجمون يرحمهم الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأن سورة سورة كنا كرنت الممتحنة وتو a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je aka yi sulhun hudaybiya wannan sulhu da aka yi an yi sulhu akan cewa duk wanda ya koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen kafirai ya mai da shi a ciki har da mata to daga karshe Allah ya ce a banda mata in sun zo wajen ka ya rasulullah ka jarraba su in kaga suna da imani maimakon a koma da su idan mijinta ya zo sai a fanshe ta ma'ana a biya shi kudin je a wani wata mata to suran kenan za a yi magana da kuma magana su in mutum yana da imani ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama musulunci bai yadda ba Allah bai yadda ba ya riki makiyin Allah abokin koyi to anan shine wannan ayatin da za a ji kirsan sa ya ayyuhal ladina amanu ya fi waɗanda ka ba da gaskiya ga Allah la tattakhidhu aduwwi wa aduwwukum kar ku rike abokin gaba na da abokin gaban ku su waye waɗannan aiku fara makkata kafiran makka awliya a abokan jibantan ku tulquna ilayhim wanda kuke jefa soyayya zuwa gare su bil mawadda kasan annabi sallallahu alaihi wasallam tazuhum alladhi asarrahu ilayhim annabi yayi nufin zuwa yakin makka ya yi masu asiri ya yi tauriya da kuɗe wato anan akwai karantarwa na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya yi mashi alkawarin nasara duk inda ya sa gaba zai je yaki har ma yana cewa nusirtu bi ruhubi masirata shahadi an taimake ni da razana tafiyan wata guda ma'ana inda annabi duk ya dosa daga bakin inda yake har zuwa tafiyan wata guda duk wani kafiri a wurin sai Allah ya sa masa tsoro to amma sai ga annabi yana sanar da mu idan zai je yaki idan zai je gabas ne to in an zo majalisa sai a dinka tadin yamma in zai nufi kudu ne in an zo majalisa sai a dinka tadin arewa don akwai munafikai masu zama wurin munafikai in za su tashi sai su ce ai annabi gobe zai yi arewa ne alhali ko kudu zai yi ko ko a gobe zai yamma ne a zai kudu ne to kaga anan wannan ana sanar da musulmai ne idan kana da abokin fada ko ko a abokin da kake ganin yana maka munafinci a musulunci ba daidai ba ne musulmi su zauna su ce ta yaya za mu fito makafiran nan har a shiga cikin rediyo a fada da mu fito mu kabilar da menene gare yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba a yi maka taimakon abin nan ba ba a yi maka alƙawarin wannan ba to anan maza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ya ya aka yi wannan sulhu na Qurayshiya wa to sun zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam to ya shirya alƙawari da su yace kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza waɗansu suka bi jama'ar annabi waɗansu suka bi jama'ar ƙurayshiyawa a cikinsu a takaice sai wani ya warware alkawari ya ka zo a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ce to mutanen nan na maka alkawarin da muka yi da su a sulhu yanzu sun warware alkawari saboda haka za mu yake su to in yazo ya zauna a wajen sahabbai sai ce zai je Hunainu bayan kan ce zai je Makka ba to a cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da ake ce masa Khatab ibn Abi Balta'ata asalinsa bako ne a Makka ya zo ya zauna yana da iyalinsa sai hijira ya koma ga annabi ya zama musulmi to yana nan su mutanen Makka ba san abin da ake ciki ba annabi na ta shirye-shiryen zuwa yaki mutane wanda ba sani ba wanda ba su isa gaya musu ba annabi zai je Hunainu alhali ko annabi zai je Makka ne shi hada kun abin banta aka ya sani sai ya ɗauki takarda sai ya rubuta buɗe sai ce wannan takarda daga hada ku ibnu abi banta ata zuwa shugabannin ƙurishiyawa ina sanar da ku ina ba ku tsoro ku yi shirya ku yi ta kanku annabi zai zo muku da babban yaƙi wanda ba ku da ƙarfinsa amma ya yi haka boye sai kira wata mata kamura wanda ta zo madina za ta koma maka sai cikin ga wannan takardar bari in baki kuɗi ki koyi duk yadda za a yi karki fito da shi in kin je ku ki ba shi a gabanin maka alhali wannan mutumi kuma mumini ne musulmi ne kaga ya tona sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan nan da ta kama hanya tana ta tafiya Allah ya koma annabi ya ce to sirrin baka an tona ga can wata mata kaza kaza kaza annabi ya fito da sauri ya ce ina aliyu aliyu zo ina wani ina wani ina wani ya ce ku yi maza maza hanyar bakka za ku ga wata mata ku ce ta ba ku takardar da aka bata mu'jizar manzo Allah sai na ali ai da annabi ya faɗa magana ya kare suka zaburi dabbobin su suna ta tafiya suna ta tafiya suka je suka samu matar suka ce ke dakata ta tsaya fitan mana da abin da yake tare da ke na takardan da yake hannun shi ta ce wallahi ba ba ni wata takarda ba suka ce wallahi ko ki fitar da takardan nan ko mu ki tsarara yanzu nan sai ta sa hannu a cikin kullin kitson ta sai ta fito da shi sai aka maje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba zan kowa yin wata takardan ba shi dai annabi ya sani sallallahu alaihi wasallam to shi ko mutumin yana tare yana gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan da zuwa annabi ce ko da takarda sai ga takarda an rubuta min khatib ibn abi balta'ata ila unatun min al-mushrikeen min ahli makkah yana yana ba su labari ga abin da annabi shirya ga annabi annabi da annabi shirya annabi ce ina yake a kira shi Fadab Ali ya je kamar zai sara mashi kogo sai na ce la ta'jal alayya Ali kar kai mini gaugawa ya zo ja annabi annabi ce me ya dauke ka ka tona sirri na sai ce ya rasulullahi a karbi hanzari na ni ba cikin kurin shi ya wani kyau ni ba ko ne na dai mannu da su ne ina zaune ina da iyali na a wurin to na nemi cewa in samu dan wani abu wanda za su ga kima na kowa daga cikin wanda ya taso daga maka yana da dan uwa wanda yake kare masa iyalinsa ni ina jin tsoro shi yasa na rubuta wannan takarda wallahi ba na rubuta don kafirci bane na kuma yaƙini in Allah zai taimake ka ba wanda ya isa ya hana ka ya hana taimakon ka ya rasulullah ya min hakuri sai sai na umar yace ya rasulullah ba ni buji wuyan sama wannan munafiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haba ali haba umar ai ya taba zuwa badar ka san ko Allah ya ce wa mutanen badar ku yi abin da kuka gama dama na gafarta muku daga nan sai Allah ya saukar da karban tubansa shi ne karkar dalilin wannan aya ya yi wa lalina amalu la tattafiku a tuwi a tuwakun auliya min wadda mana kar ku yadda da su ku yi soyayya da su to shi ne dalilin saukar wannan aya lima lahu indahum min al-aulad dalilin da ya haka yana da yaya a wajensu wal ahli da kuma ahli na mushrikai fassaratahu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne min mai da takaddan min mar'ar sadaku daga wanda ya aike shi ma'abuta da shi bi ilamin Allah da sanarwan Allah lahu bi zalika da ya karbi hanzar ya faɗi hanzarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi hanzarin Khatib ibn Abi Balta'a waƙar kafaru bima ja'akum haƙiƙa waɗannan kafirai da kuke so ku aika masu da irin waɗannan maganganu sun fi kafirce da abin da ya zo maku min alhaƙi na gaskiya ainihin islam addinin musulunci sun kafirce wal qur'an da qur'ani yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum suna fitar da manzo da ku min makkata daga makka bi taliqihim da kuntazawansu alaikum akan ku mutanen da suka kori annabi a makka ya fita da daddare har suka je suna neman sa ku din nan ai mutanen makka ne yau gashi kun fito duk ne za ku yi soyayya da waɗannan an tuminu me yasa suka ji ku don kun ba da gaskiya li ajli an amantum billahi don kun ba da gaskiya da Allah rabbikum ubangijin ku in kuntum harajtum in kun kasance kun fita jihadan dun yaki lil yahudi ga yahudawa na lil jihadi ga jihadi fi sabilillah in dai har za ku fita yaki saboda Allah wabtiga amallati da neman yarda na wa jawabu sharri dalla alayhi ma qawluhu kaga ya ce in kuntum harajtu fi sabili wabtiga amallati in sharriya jawabin sharadin fala tattakhiduhum awliya in dai har kun fito yaki saboda tafarki na ne don ni ne da neman yardan Allah to waɗannan kafirai kan ku ƙara dukkan su zamo abokan ibadan ku wani abu ya shiga tsakanin har ya kai tusurruna ilayhim kuke asirtawa khabaran nabi sallallahu alaihi wasallama labarin annabi ilayhim zuwa gare su wa qad dalla sawa as-sabil hakika ya bace madaidaicin hanya a qasa tariqal huda was sawa fil asli al-wasl asmatakaici Allah na gaya wa mu'minai cewa waɗannan mutane duk wani abu da za ku yi da su fa ba su da gaskiya in yasqukum in yasqukum yaqulu lakum a'da'a wa yasqutu ilaykum adiyahum wa alsinatahum bisur wa law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wa la awladukum yawm al-qiyamah يفسد بينكم والله بما تعملون بصير in ya hukum idan suka samu riba a kan kuma ana suka kama ku ya kunu lakum ada da za su zamo abokan gaba gare ku wa yaqulu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayensu a kan ku bil qatl da kisa wa zarbi da duka marganin wannan takarda da kai musu a'a ba za ka samu komai a wajen su ba da za su samu dama dukan ka za su kisa wa alsinatu da alsinatu za su zage ku da alsinatu su da mummuna bin sabbi zagi wal shatmi wa waddu law takfurun suna gurin ma da kun kafirce ne to Allah na ga muku in kuna neman wani zumunta ne da su lan tanfa'akum arhamukum kusancin ku da su ba zai amfane ku ba qarabatukum wala auladukum ko iya ƴaƴanku المشركون وأن سوني مشركي الذين لأجلهم أسرتهم الخبر من العذاب saboda ‘ya'yan nan da kuka bari ne kuka bari shi ta kuka kai asirin labari min al'azabi na azaba ta layar da alamira ai ‘ya'yan kuma ba su tare da ku tun da ‘ya'yan ma mushrikai ne yau mal kiyamata ranar kiyama yufsalu bainakum za a rabe tsakaninku bil bina'i lil maf'ul wal fa'il ko yafsilu bainakum Allah zai rabe tsakaninku wa bainahum da tsakaninsu wa takununa ku kasance bil jannati a cikin aljanna وهم سوق ذات زمو من جملة الكفار جملة كافرين في النار أكشن متى والله بما تعملون بصير الله ميكن أبن دكت أيك تاواني
قد كانت لكم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
لقد كان- كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم حقيقة كوي من كو يا تفت غريب أتين النبي إبراهيم بكسر الهمزة أسوة ولمها كو أسوة في الموضعين أسوة كوي حسنة من كو أتين النبي إبراهيم أي به كوي كوي لشي قولا وفيلا أو جم كان لأيكي kuma yi koyi wallazina da waɗannan da suke ma'abu tare da shi min almu'mini daga mu'minai ya qalu li qawmihim yayin da suka ce ma mutanansu inna qura'u minkum mu masu kubuta ne daga gare ku jam'u bari'in kazari'in kazari'in mu ba ruwanmu da ku wa mimma ta'buduna ba ruwanmu da abin da kuke bautawa min dunillahi wajen Allah كفرنا بكم من كافر تيمكو أنكرناكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء يا دقابا يا شكتك أنم دكوك نهر أبدا أبدا هر أبدا بتعييك الحمدتين والبغضاء أبدا والدال الثاني واو والبغلاء أبدا حتى تؤمنوا سيكم بالك السياب الله لله وعده الشيكتين إلا قول لإبراهيم سيدي فلن الذي إبراهيم لأستغفرن لك إذن نيما بك غافرة مستثنى مستثنى من أسوة أي فليس لكم تأسي كرفو يقوي لشي في ذلك لن شيء النبي إبراهيم لو كتن بابنسا yayi masa duk abin da zai yi to sai ya ce ni ba ruwana da ku makka ba ruwana da ku amma da yake ɗaya da uba sai ce ma uban zan nema maka gafaran ubangiji na Allah ko bai yarda a nema makabili gafara ba don bai alkawarin yi masa gafara ba to anan da Allah ya ce ku yi koyi da annabi Ibrahim ku ce ba ruwanku da kafirai da mushrikai to amma ba kar ku yi koyi da annabi Ibrahim inda ya ce ma babansa zan nema maka gafara to banda wannan banda wannan idan shi gafara yana da mahalli ne ga mutumin da yake musulunci inna allaha la yaghfiru bihi an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mana ana ga ya mu'mine cewa idan ne dan uwanka ko babanka ne ko danka kafiri ne to maganar neman gafara wajen ubangiji ba ta idan ko musulmi ne ka nema masa gafara wannan yana nuna mana makiyin manzon Allah ma ba a nema masa gafara dan Allah ba zai gafarta masa ba mun tuna lokacin da Abdullahi bin Ubay ya rasu shugaban munafikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san munafiki ne ya san dan wuta ne Allah ne ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar amma saboda kunya da makarimul akhlaq irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zama wandansa shi mutumin kirki ne shi ma Abdullahi ne wanda za mu zo gaba inda da ya ji ya aibata annabi sai da ya dawo ya tsare hanya ya ce in ubansa zai shiga gida sai ya kashe shi don da aka ji yakin ne yana cewa la yaba da ana min almadina ne kuma jannan la azm min halal wai yana cewa annabi kaskantacce ne kwanan da suka zo gari sun damu mutane kaza kaza mu ne buwayi in mun je gari sai mun fita da kaskantattun dan sai ya ji haka ya zo ya tare kofar gida ya ce baba ko dai ka ce annabi ne boyayye ko in kashe ka ya ce to na da annabi ne buwaye sai ga da gaske yake yi wannan shiga to wannan ba Allah da ya mutu dan mutumin kirki ne ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah baban nan na fatacce ya rasu ina roƙon ka ka zo kai mai sallah annabi ya ce zan zo ina roƙon ka ka bashi riga ai masa likafani annabi ya ce zan baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito amma kuma ya san sallan ba za ta amfane shi ba ba rigan ba za ta amfane shi ba shi kuma a tunaninsa shi dan duk abin da ya taba fatan manzon Allah sallallahu alaihi duk wasallam abin da ya taba fatan manzon Allah mutum ne ko riga wuta ba za ta ci shi ba sauran ka yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan riga a yi mawaban su riga bane annabi ya ɗauko ya baya Allah ya kyale annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo ya tsaya zai sallah sai da amure ya aikin sa ya ce ya rasulullahi munafikin matsiyacin za ka yi mai sallah matsiyacin munafikin zaka mai zalla annabi ya ce ban ni na sani ya ce annabi ni ba ban yadda ba kamar da cikwalan maza Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyale ni sai da ya yi sallan ya gama Allah ya ce ka gama eh ka gama eh to an kya gafarta mishi wala ta salli ala ahadin ba ta min abada wala ta kuma ala kabri an kya gafarta Allah ne ya ga annabi wala wallahu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul da mutane sun gane idan suka zalunci kansu in kaji Allah ya kira ka azzalimi ka tafka barna da yawa ne yace kanka ka zalunta da sun gane su zo wajenka su kwanta gaban ka su nemi gafara wajenka su nemi gafara kai kuma ka ce in gafarta sai in gafarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace Allah ka jama mani Allah ya gafarta mu wani an gama amma wannan tun da baya son annabi Allah ya ce ka gama to shikenan da ni yake ki sai in gafarta amma tun da kai ne tun da kai yake ki to na ma sa doka daga yau wala tazalli ala ahadin ma tamma wala tazum ala qabri kaga wannan duk karantarwa ne cewa a koyi da annabi ibrahim amma idan kana raune dan uwa kafiri karka ce Allah ya gafarta mishi Allah bai yarda wani ba in kana da wani dan uwa makiyin annabi wanda ba abin da yake yi sai dai a ambaci annabi ko ai taro don annabi bai da wani abokin gaba sai mai taro da annabi sai mai wani fadanar manzon Allah to ba in ka nema mashi gafara annabi da yayi Allah ya ce bai karba ba balle kai to وقالوا له وجزا وما أملك لك من الله من شيء ما من ملك لك الله أي من عذابه لك عذابا الله وثوابه لا دنس من شيء ونعم أي كنا به آمن أن أنه لا يملك له غير الاستغفار لو كتن النبي إبراهيم كي كان بابانسا zan nema maka gabara ba ni wani abin da zan iya maka sai dai nema maka gafara wa huwa mawna alaihi mustasna min haythu murad an togar da wannan ba a nufin cewa a nema ma kafiri gafara wa in kana min haythu zahirihi ko da yake shi zahirin maganar annabi Ibrahim min ma yuta yana daga cikin wanda ake koyi da shi amma Allah ya togar da wannan duk abin da annabi Ibrahim ya yi ai koyi da shi amma ban da cewa Allah ya gafarta ma baba ko faman yamliku lakum min Allah shay'an wane ne yake mallakan wani abu gare ku daga Allah wastighfaruhu lahu to amma an yi wa annabi Ibrahim hanzari annabi Ibrahim a tunaninsa watakila ba ba zai zai karbi zai karbi imani shine wani ba sau sai suka ce neman gafaransa lahu ga babansa kabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tun ga ya gane cewa zai dawwama makiyin Allah kama zikira kamar yadda aka ambata قال سيتي في براءة سورة براء ربنا يا أمجد عليك توكلنا غريك مكي توكلي وإليك أنمنا غريك مكي كوما وإليك المصير مكوما غريك من مقول خليل لك مغانا ينهينا لك شيء مغانا خليل إبراهيم ومن معه دون ذكي تاكشي أي قادر سكتشي
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد.
نعم. لقد كان لكم لكم سنة cewa ربنا يا ubangijinmu لا تجعلنا كركسا يا ومظلم فتنة فتنة للذين كفروا وأن سوء كافر أي لا تؤذيهم علينا كركرين جاية سوء كم فيظنوا أنهم على الحق في ذات سنة كان غسيا فيفتنوا فيفتنوا سفتنوا أي تذهب عقولهم أنفلا ستذيبنا لهم واغفر لنا ألا كغافر تامنا إنك كي أنت العزيز كي نبوايي الحكيم بني في ملكك عشان ملكك wasu ne ka da aiki da aikinka da cikin mulkinka da aikinka laqad kana lakum fihim uswatun hasana haqiqa ya tabbata gare ko ya ummata muhammadi ya muqassimul muqaddari fihim uswatun koyi mai kyau fihim a cikin su liman kana badal min badal badal ihtimalin minkum bi adadin jari ga wanda ya kasance yarzullaha yana kaunar rahamar Allah wani yawan la'akari da ranar ƙarshe an ya kafu ma au ya zunnu tsawaba ko yana zaton lada wani ya kafu da hukuma wa man ya tawalla duk wanda ya juya أي ولي الكفار أي والي الكفار يجب كافرين فإن الله هو الغني Allah shi ne mawadaci an halittaki ga barin halittansa, alhamidu abin godewa da halittaci ga magoyabinsa.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
نعم ومن يجعل بين الله والبين الهمين عسى الله أن لا يكون أن يجعل يسن بينكم وبين الذين عاديتم مودة ya sanya soyayya tsakaninku da waɗanda suka yi gaba minku daga cikinku minku fare makata ba a san biyayya ga Allah bi an yi haji yahum ya shirye da su zuwa imani fa yasiru su zamo lakum awliya majibanta gare ku wallahu qadirun Allah mai iko ne ala zalika wa qad fa'alahu ya aikata shi ba da fati makkata bayan kudin makka wallahu ghafurun Allah mai gafara ne lahum ma salama rahimun mai rahama wato malamai sun ce Allah yana cewa kafiran nan da kuke yi wata rana waɗansu za su zama naku wannan kuma ya faru a zamanin manzon Allah an ce kafircin akan martabobi ne akwai kafirin da aka yanke kauna ba zai bi tafarkin gaskiya ba to wannan kafirin ba a kaunan ya musulunta ba a kaunan shiryansa akwai kafirin da ya miƙa wuya ya jawo to kowanne Allah ya ba mu darasi a kansa idan kafiri ne wanda ba a kaunan alkhairinsa kamar baban annabi ibrahim din nan to Allah ya ce karku karku koyi da ibrahim wajen mutum ya ce inna bura'an muka mata mutum min dunillah kafirin wanda ake kaunan mika wuya babu laifi da mu'amala da shi don wannan aya tana nuni lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuri ɗaya daga cikin matansa ana ce mata ummu habibata ummu habiban nan yar abu sufyan ne abu su kuma bayan kisan su abu jahil da sauransu shi ne ya ɗauki ragaman gaba da annabi muhammad shi ne ya shirya ga zautul azab wanda ya gayyan kafirai wajen dubu goma ya jagoran su don aje a tunkuke annabi da abin da ya zo da shi gaba gida to wannan mutum ga kuma yarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to ta yi hijira da ta musulunta mijin da bai baban da bai musulunta ba da mijin ta zuwa habasha da mijin ya je habasha sai zama nasara a can ya kira ta ya ce ki zo kawai mu koma a shine nasarananci sai ta ki ta zafta da goma akan musuluncinta shi yana nasarananci ita tana kan musulunci sai mijin ya rasu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman aurenta ma yana neman aurenta to jannajashi sarkin habasha wanda bai ga annabi ba amma ya yi imani da annabi sai an wura ma annabi ita ya ba da sadaki dinari dubu hudu da abu su gane ya ji haka cewa annabi ya aure yarsa wannan mutum to ya za a yi mutum ne muna yaki da shi kuma gashi ya kan masa hancin mu to sai a dawo shi da annabi ya zama yana ta waya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure shi ne manzo Allah sallallahu ke nuni irin wannan shi Abu Sufyan nan ya dade cikin wannan kafircin bai musulunta ba har lokacin da aka zo aka kulla sulhun zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya aka sa hannu annabi ya sa hannu duk shi ne shugaban yaƙi daga baya su suka zo suka zamba suka warware alƙawari da ya tabbatar da cewa an warware alkawari annabi zai kawo yaki ya tashi ya je madina yana neman fuskan annabi annabi ce ba za ka gane ba duk wanda ya tare annabi ya ce ba waka ba sai yaki kawai to karshe dai aka zo aka yake su karshe dai mutumin ya zama babban musulmi ɗaya daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma matarsa hindun nan da ta sa aka kashe aka kashe Hamza har ta ci hanta ita ma sai ta zama mu'mina musulma Allah ya ce to irin waɗannan da sannu Allah zai sanya soyayya da ga tsananin gaba gaba ya wuce matarsa ta sa a kashe babban annabi a yanka cikin a ci hanta ai gaba bai wuce haka ba to amma kuma zai gashi ta zama masoyar annabi sallallahu alaihi wasallam har wata rana annabi ya tara sai na magana ce mata ku ji tsoron Allah kar ku kashe ƴaƴanku ku ce annabi mun ai ba mun kashe mana kar ku yi zina da ce ai ba mu san zina ba ko da muke kafirci ai ba mu san zina ba aikin banza ne kar ku yi zata ya ce Allah to muna danyi na mazajen mu in ba su ba mu abin da ya kamata ba to sai gashi tana magana kamar da barkwanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce halahi ne Allah ce irin waɗannan ya halatta ku dinga wato idan soyayya da su ila irin wannan zai jawo su musulunci la yanhaykum Allah an alladhina lam yuqatilukum Allah bai hane ku ga waɗanda ba su yaƙe ku daga cikin kafirai ba fi dini a cikin addini domin kafiran a lokacin ba waɗansu sun fito tsananin gaba tsakaninsu da musulmai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka koma ƴan ba ruwanmu kamar akwai wasu waɗansu mutane da ake cewa Huza'ata da Banil Haris su sun ce a su ba ruwansu da abin da yake faruwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan Allah bai hana ku ba ga waɗannan da ba su da ku ba ba su ba zan yi hulƙi ba su fitar da ku min diyarihun daga gidajenku ba an tabarruhum badal ismani min allazina an tabarruhum kai masu alkhairi kai bai ya gare su wa tuqsidu kai adalci na ilayhim zuwa gare su bil qisti ay bil adli wa hadha wannan qabla al amr bi jihadihim tun gabanin ay horo a yake su ne inna allaha yuhibbul muqsidin Allah na son masu adalci al'adili da masu adalci.
إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى كفير لا هن هل لهم ولا هم يهلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكروهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا باسم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
إنما ينهيكم الله إياك ألا ينهنكم عن الذين قاتلوكم gabanin waɗannan da suka yaƙe ku fitini a cikin addini wa akhrajukum suka fidda ku min diyarikum daga gidajen ku zaharu suka taimaka ala akhrajikum bisa fitar da ku Allah ya hana ku an tawalluhu ku jibanje bazal istimali min annabina ai tattakhizun ku rike su awliya kamar yadda mutanen makka nan suka kore ku suka fitar da ku ومن يتولهم من دبيه بنجل وأولئك ودنجانك هم الظالمون سولي الظالمين يا أيها الذين آمنوا يا أبوان النكوارك سيادة الله إن جاءكم المؤمنات إن مؤمنين ما تاسم نومكم بألسنتهن لألسنتهم مهاجرات sun hijira min al-kuffari ba'da sulhi bayan sulhu ma'ahum tare da su bil hudaybiyya ala anna man ja'a minhum ila al-mu'minina yuraddu cewa wanda ya zo daga cikin mu'minai za a bai da shi wannan sulhu in ba don annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba hatta sahabbai su gance wani irin sulhu ne wannan an zo an zauna wajen sulhu a cikin sulhun an rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda duk wanda ya kira daga musulmi ya koma wajen manzon Allah annabi ya dawo da shi amma idan su ne suka gudu suka zo koma wajen manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su dawo da shi ba annabi shi a rubuta na yadda sabon ta wani na buge ne ce ku rubuta ku rubuta na yadda don a gama rubutun wannan to ana nan sai aka samu mata wata mata sai ta yi hijira ana ce mata subai'atu bintul haris al-aslamiyya ta yi hijira zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga alƙawarin da manzon Allah ya yi aka yi da shi cewa idan matan ta gudu tana kafira ta musulunta to annabi ya mai da ita mace kuma rarrauna ne sai ga mijinta ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mishi Saifi ibn Rahib kafiri ne yace ya Muhammad alƙawarin da aka yi urdud alayya imra'ati kamar da mini da matana kai ka sharɗanta wancaninka kai ka ce ai haka Allah ya ce to na dauke wannan dokan yanzu kan banda mata don matan da ta zo maka ya rasulun layi ku jaraba ta a tabbatar da imaninta in an tabbatar da imaninta to abinda za a yi a biya shi sadaki ya je ya auri wata mata to amma in namiji ne a maida shi ta a wannan hali wani namiji ya gudo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da hikimarsa da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce aka suka zo suka ce alƙawari a maida shi annabi ya ce ku gama shi ku maida shi ana jan shi yana ce ya rasulullahi yanzu kana gani muminai kuna gani kafirai za su tafi ne annabi ce kai hakuri Allah zai baka mafita yanzu kuna gani za a tafi ne ce kai hakuri Allah zai baka mafita Allah zai baka mafita suka ja shi su biyu ne da takobin su suna tafiya sai rasa yadda zai da aka je tsakiyar daji sai ci ka wani takobin nan naka na da kyau wallahi ba ni in gani sai dauka sai sare sai kashe daya dayan koyi tsere to idan ya koma wajen annabi alkawarin annabi zai homai da shi wajen kafiran nan in ya je wajen kafiran nan za su kashe shi sai ce ba za a wajen annabi ba za a je wajen kafiran ba sai ya togi a nan wurin mutanen maka da suke can suke son su yi jira wajen annabi in sun je wajen annabi zai koma da su sai suka zo suka tsaya nan kawai duk wanda ya ji sai ya zo ya same shi a mu tsaya nan kawai to me suke yi sai suka ce to ai tsiya za a yi ba nan mutanen maka ke wuciya ba ai kafirai ne Allah ya halatta mana su na mutanen maka sun zo tafiya kafirai za su ce sai su buge su kwaci kayan sai su buge su kwaci kayan sai suka aiko ma annabi da Allah wannan sulhu dai a janye a janye ta duk wanda ya zo maka a bar shi kawai na al'anna man jami'u ila al-mu'minin famtahinuhunna ku jarabce su bil halif da rantsuwa innahu su rantse maku innahunna ma kharajna illa ragbatan fil islam ba su fito ba sai don kwaɗayin musulunci sai mata ka rantse la bugudan li azwajihin al kuffar ba don iyayya ga mazajen su kafirai ba kuma ba ta gudo bane la ishkan li rijalil muslimin ba tana begen wani maza namiji daga cikin musulmai ba kaza kana sallallahu alaihi wasallama yulihunna haka nan annabi ke rantsar da su Allahu alamu bi imanihin Allah shi ya san imaninsu bayan alimtumuhunna zanantumuhunna bil halifi mu'minatin idan kuka yi zaton su mu'mine ne da rantsuwan Allah ya ambace shi zato Allah ne ya san abin da ke zuciya Allah ce to in dai kun jarabce su suka rantse to kar ku mai da su zuwa kafirai din amma hakikanin imani da rashin imani Allah ne kadai ya sani shi yasa mai tafsiri ya ce fa in alimtumuhunna zanantumuhunna kun zace su bil alifi da rantsuwa mutum ya rantse maka billahi allazi la ilaha illa huwa abu kaza kaza ne to wannan kan ya baka yaqini sauran da zuciya sai Allah to Allah ya ce bala tarji'una ila kufan la hunna hillul lahum su ba za zama halal lahum gare su ba wala hum yahilluna lahunna su mazajen nan matan ba za zama halal gare su ba wa atuhum kubasu ayyudul kuffara kuba kafirai azwajuhunna ma an fago abinda suka ciyar alaihin na kan su minal mawuri na sadaki wala junaha alaikum babu laifi akan ku an tankihu hunna ku aure su bi shartihi idza ataytum hunna idan kun ba da ujura hunna sadakin su muhura hunna wala tumassiku bit tashdid wa tahfif tumassiku ko tumsiku kar ku riko bi isma bi ismil kawafiri da igiyan auren kafirai zo da tukun matanku ku لقد الإسلام لقد لقد إسلامكم لها دن ينكي ومسلمين كلها غير بشرعه أو الله كاتبوكو ما تند سكا رزقو دا مشركي مرتضات أقوي ما تاكم وند سكا يرد سكما سكود سكوما وجن كافري كما إلن ونن إيجيان تكايدن كبابوش لإقتدارهن من لكاهن بشرعه لشرعه معنى الله أنا كي أمسو سوى أن ما تاكم سكا قدو suka dawo in an biya mijinta to lalle ne a sake nema da wani sadaki wannan igiyan aure na kafirci da zaran musulunci ya shigo to ya yanke wannan wato wannan yana bada fa'idan kenan idan mace ta aure miji tana kafira shi yana musulmi to shikenan ita bata musulunta ba sai daga baya ta musulunta to auren nan ba sai an sake kila wancan auren da aka yi ba daidai bane ko an yi da giya ko babu sadaki da sauransu Allah ce wasalu ma faktun ku nemi abin da kuka bayar alaihinna kamar yadda waɗancan mata suka gudu daga makka suka zo wajen ku idan sun zo wajen ku Allah ya ce ku ba su kuɗin su su je su auri wata kuma idan naku sun tafi can su ma waɗancan su biya ku fi suratul ittidad min man tazawwajin daga wanda kuka yi aure min al-kufar da kafirai wal yas'alu ma anfaqu su ma su tambayi abin da suka ciyar alal muhajirat bisa masu hijira kama ta kaddama annahum yu'tawnahu za a ba su zalikum hukumullah wannan shine hukuncin Allah ya kuma bainakum da yake hukunci tsakanin ku bihi da shi wallahu alimun Allah masani ne hakimin gwani
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
نعم نعم وإن فاتكم شيء إذا وانا بيمكم فوجي min azwajikum daga matayenku wahidatun fa aksara min hunna guda ɗaya ko mafi yawa aw shay'un ku wani abu min muhurihin daga sadakin su bi zihabi da tafiya ila kuffar mana in kunne ma su ba ku suka ki ba ku murtaddatin fa aqabtum fa gazawtum kuka je yaki wa ganimtum kuka samu ganima fa atul ladina zahabat zuwajuhum mimma mislama anfaku to Allah yayi hukunci idan har mace ta gudu da rida aka ce su biya suka ki biya to Allah ce idan har kuka je yaƙi aka samu dukiyar ganima to lallai a cire mu wanda matansu suka gudu nan daga ganima a ba su dinsu auro su mata a ba su mislama an faku misalin abin da suka ciyar lifawatihi saboda tserewansu alaihim min jahatul kufar jahan kafirai wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi antum bihi mu'minun wanda ku ne mu'minai masu ba da gaskiya da shi wa qad fa'ala al-mu'minina ma mu'minuna ma umiru haqiqa mu'minai sun aikata abin da aka hore su min al-ita'i na bayarwa ga kafirai wal mu'minina da mu'minai sun martu fi hadha al-hukm sannan da farko ne aka dauke wannan hukumin hukuncin gabaki daya ya ayyuhan nabiyyu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka almu'minatu idan mu'minai mata sun zo maka yubayyinaka za su yi mubaya'a da kai ala Allah yushrikina cewa ba za su tara wa Allah da wani ba wala yazrikina ba za su yi sata ba wala yaznina ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴansu ba kama kani fa bil jahiliya kamar yadda ake yi a cikin jahilci min wa'adil banati su larabawa idan mutum ya zama babban mutum aka haifa masa ya mace wai su a wajensu aibi ne sai je binne ta dare ko kuma su matan ai dami na khawf al-ari wal faqri wala yatina ba za su zo bi buhutanin da ƙarya ba yaftari na gudu suke kagansa bainal baina aidihin ta gaba gare su wa adlihin da kasan su ma'ana da nake nan bi waladin da malqutin wanda aka tsinta yunsibnahu suna dangana shi ila zauji wa usima bi sifatil waladil haqiqi an sifanta shi da da na haqiqa fa innal umma idza wala'atu uwa in ta haifi ɗansa kadai kan fado baina dai ha wargilaiha tsakanin kafanta wato hannunta da kafafuwanta wala ya'sinaka ba za su sabe ka ba fi fi'li ma'rufin aikata ya kamata huwa ma wafaqa ta'at Allah shine wanda ya dace da barin annabin Allah ka tarkin niyaha kamar yadda a zamanin jahiliya in an yi mutuwa su yi ta kururuwa wayo wayo to kai masa banda kururuwa wa tamziki shiyab da yayya ga riguna wa jirfi su'ur da fiffiz ya gashi wa shaqqil jaybi da taga aljihu wa khamshil wajhi da yagan fuska musulunci duk bai yarda da wannan ba to idan sun karbi wannan alƙawari ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kai masu mubaya fa'ala zalika sallallahu alaihi wasallam annabi yayi haka bil qauli ta magana wa lam yusafi wahidatan min kunna annabi ma'anar mubaya'a duk lokacin da annabi ya zo zai yi wani abu sabai suka yi musafaha da shi su miƙa wuya su ce ya rasulullahi to mun yarda da horonka abinda zai taba ka sai dai mun mutu kowa haka zai mubaya to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da maza mata ya yi masu irin wannan amma fa bai yi musafaha da su ba sau da musulunci bai yadda kenan ka yi musafaha da mace ba bai yadda ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musafaha da mata ba yawa haka aka ce to an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da yaki wajen mutum dubu goma ko sha biyu ya fuskanci makka har ya zo wadi fadima su mutanen kurishiya nan ba san annabi ya fito ba shikenan suka gamu da abbas dan abdul muɗallib a wannan lokacin ya yi hijira zai je wajen manzon allah sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a abbas kai ne karshen masu hijira daga kanka an daina hijira wannan zuwan da muka yi ba maganar hijira za mu ci maka kawai to kamar yadda ni na zamo ƙarshen annabawa kai kuma abbas kai ne ƙarshen masu hijira abbas sai ya fito sai ya je samu abu sufyan abu sufyan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi gaisuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka suka musulunta baki daya to da suka musulunta ne mata suka taru don su shiga cikin musulunci ga mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hau dutsen safa ya tsaye da umaru a ƙasan sufa yana mubaya'a da su ta hanyar umaru an ruwaya annabi sallallahu alaihi ya sanya wani tawafinsa irin na yaman mata suka yi mubaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za su riki suna rike da wannan tubabin tuban na hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar musafa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba musafa da wata ajnabiyya ba wadda haka manzo Allah sallallahu alaihi an halatta mishi ma kowace mata ya gani ya aura ko ya aura ba su daki ba ma menene to kai ina ma ya kai ka kafe ka hannu ga matar da ba ta haka ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka dai yayi ya tsaye da Umaru a kasan wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya hori mata to anan ne aka yi wannan wato magana da ita Hindu matar Abu Sufyan din Allah subhanahu wataala ya ce ga mubayan da zaka yi da su kar su yi sata kar su yi zina kar su kashe kanunsu kar su zo da bigu hutanin yaftari na kuma yana ainihin wa aljuhunna to abinda take ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya rasulullah mun haifi ƴaƴan kun kashe to amma ka ce kar mu yi sata miji na marowaci ne ƴaƴan mu kuma yana suna da yawa baya ba mu abin da zai ishe mu na ciyarwa amma in ya bi ka ɗi ba ƙara in ya dawo ce ku kara ko wacce ai magana ko ne magana ko ne nan da bai ce ko ba ko ne ma ko ne amma ba ce mata su je su yi sata ba kar su yi zina sai ta ce ya rasulullah aini a wata zanin hurra wai tambaya take wai kaji a jahilci a lokacin da ba musulunci ya suna a ashe ya tana zina wai mamaki take ma cewa an ce kar ta yi zina ya wadda ta haifu tsakanin uwarta da ubanta ta kwanta ma wani kato ba mijinta ba amma wanda muka sani bayi bayi ke zina kar ku kashe ayan ku ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai mun koya mun koya mun koya su kana suna kanana kun kashe mana suna manya to lokacin tana cikin hijabi annabi bai san ita ne ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin wanda da Allah ya ce ya yi uba ma mutumin da ya shiga musulunci da laifin da yi a kafirci tana ciki tunda ita ta fasa cikin hantan hamza da ci to nan ne Allah ya ce kar ku kashe ayanku to a cikin kafirai akwai ɗanta wanda aka kashe zamanin annabi sai arzara to wanda ya goya su suna ƙanana ko kuma kun kashe mana bayan sun girma dan ne ce ala hindu ne ta ce ya rasulullahi afwa ya rasulullahi hindu ne hindu ne sai Allah ya ce ya rasulullahi afallahu amma salaf afallahu amma salaf Allah ya yabi abin da shuɗe ba za mu kana ba Allah ya ce in sun zo maka haka wasabbir Allah lahun Allah ka ko ka nema masu gafaran Allah musamman idan hindun nan inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne rahimu mai rahama
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
يا نعم يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك بارك سيادة الله لا تتولوا قوما كركوا جبنجي متاني غضب الله عليهم وأن الله يفشي أكن صوهم اليهود هسوني يا يهوداوة قد يئسوا حقيقة سنينك كونا من الآخرة تدقلاهرة ai min sawabiha daga ladanta ma iqanihim biha saboda yaqinin da suka yi biya da ita li'ilanihim annabiyya saboda ga jayayya da suka yi ma annabi ma ilmihim bi sirkihi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yahudu abin da ya kawo su zaman su Madina da banu qainu'a qainuqa da da banu quraiza da banu nadir waɗannan yahudawa daga ƙasar sham suke a taura ya nuna cewa madina shine wajen hijiran manzon Allah saboda suka zo suka zauna suna jiran annabi Muhammad da suka zo suka zauna har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabi ya bayyana sai kuma hasada na cewa da su ne shugabanni su ake sauraro to tunda annabi ya zo kuma abu ya kare sai suka ci ba annabi bane ba annabi bane to Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rasulullahi yadda suka san ‘ya'yan da suka haifa a gidansu sun fi sanin ka fiye da ‘ya'yan ya arifuna ko kama ya arifuna abu na'un to anan Allah yake cewa kar ku jibanci waɗannan mutane wanda Allah ya yi fushi da su su ma sun yanke ƙauna daga dalar lahira dan sun san annabi Muhammadu annabi ne sifan annabi a cikin attaura shi ne ba wani abin da ya rage ba su gani ba amma sun zaɓi shiga wuta saboda hasada sai Allah ya ce kar ku mai da su abokai waɗannan kar ku jibance su sun yanke kauna kama yi isal kuffar kamar yadda kafirai suka yanke kauna alka'inun min asabil qubur daga mabota kaburra ay al maqbun min khairil akhirati wanda aka sa su alkabari daga alkhairil lahira idza sunrula ilayhim an ambijaran masu da maqaidahum gudan zaman su min aljannati daga aljanna mana Allah yana gaya mun cewa duk rigiman kafiri a nan duniya ne yana gani ya isu to shiga kabari yana gani yana shiga kabari dama in mumini ne za a ci ga gidanka ganin gidan kawai sai sa ji dadi ma me yasa mana dade a duniya ban zo ba shi ko kafiri zai nuna mashi gidan wutan ga wutan nan na ci bal bal bal bal to kaga wani kokon sai to waɗannan mutane yahudawa sun yanke kauna kamar yadda na kabarin nan suka ga wutan nan sun yanke kauna daga rahamin Allah na laukanu amanu wa ma yusirun da abin da suke zama wa ilaihi zuwa gare shi minan dare daga wuta alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin azan Allah mura muna da marasa lafiya suna neman du'ai da kuma du'ai da wajibi suka ce muka a wannan fara karatu da ma alhaji
Allah ya bashi lafiya Allah ya ba mu lafiya yanda mu ga farkon sa lafiya Allah ya samu su ga karshen sa lafiya wani ya kawo hadaya shi ma a sashi a cikin addu'a da yake cikin wannan kasa Allah ya kawo mana saukinsa waɗannan shugabanni da muka aka zaba Allah ya masu jagoranci ya ba su ikon cika alƙawarin da suka ɗauka ya zama mu Allah Allah ya kare mu ya kare mutunci mu kare mutunci mu kare iyalan mu zauna da mu lafiya kowa da bukatar sana alheri albarkan wannan wata marasa lafiya ne cikin mu talauci ne da mu ga ruwa Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa wanda zai zama mana wabili wanda zai mana zaman lafiya don albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da duk wanda suka faɗa da wanda ba su wada ba kowa Allah ya ba shi lafiya musamman masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi salatul fati Fatiha ma salatul fati
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا الأمن والأمان من الحول ولا قوة لا لا ما